أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bisa ga karatunmu na wannan littafi a tufatul wardiya insha Allah za mu tashi alistigatha kenan ko annuduba wannan kuma shine darasi na 32 insha Allah ta'ala alistigatha ko neman ceto neman agaji alistigatha neman taimako ko kuma neman agaji to idan muka lura za mu ga an kawo shugaban nida'i ne ko to wannan darasi takmila ne na a nida'i watan yana cikin karkashin babin nida'i ne shi na yana cikin babin nida'i shi yasa suka kawo shi a gaban munada watan wani nau'i ne na nida'i domin idan ka ce ya للطبيب يا للطبيب للمريض to wannan kai abin da ake ce mishi istighatha wai ma'ana kaman kai ne kana kiran likita ya zo ya aga zama ne mara lafiya to sai ka zo da shi a irin wannan uslubin in kun lura ai gaya ko to wannan wani nau'i ne na nida'i wanda aka yi da wani uslubi watan an kira wani ne ana neman sheba da agaji don taimakon wani mun fahimci wannan ko? to shi kuma ana kawo mishi lamun ana kawo lamun kamar yadda za mu gani ya lattabibi lilmaridi kamar yadda muka san munada ya karkasu ko akwai munada mufrad mufrad din nan akwai mene akwai alami akwai musanna akwai jama'u zakar salim akwai jama'u wannan salim ko akwai nikira maqsuda akwai gari maqsuda duk suna kashi karkashin mufrad ne sai munada mudaf akwai munada mudaf akwai shabihan bil mudaf to duka shi ma wannan yana yana da waɗannan kusan irin waɗannan rukunan isa abin nan istigatha ba to istigatha yana da rukunai na farko adatu ba a yin istigatha sai da adatu adatu ta nida'i ya sai kuma almustagathu bihi wanda aka nemi agajinsa ba almustagathu bihi sai kuma wanda aka nemi mishi agaji shine almustagathu lahu almustagathu lahu to in za a yi istighatha sai an samu waɗannan rukunai guda uku mun banci wannan ko Allah ka samu dace yanzu idan ka ce ya da muhammad ya la muhammadu to idan muka lura da kyau nan nan ba ga mustagafu ba to mustagafu a nan ya zama wani iri ne mufrad ko mufrad ne kuma alam mufrad ne kuma alam idan da za ka ce misali يا لرجال الأمن لرجال الأمن كأنا يا زمان وين إيري مضاف كو منا أما مستغاث يا ذا مضاف أنا من قال شيء يا لسائدا جبلي نم منادى يا زما شبيه بالمضاف شبيه بالمضاف انا يا لطبيب يا kana neman taimakon wani agajin wani likita ya zama na kira makasuda ya na kira makasuda to bari mu shiga cikin wake sai buji menene malam zai ce mana تفتح لام مستغاث ندية وكسرت للعطف ما لم تتلويا تفتح لام مستغاث لام غاتنا لام ta مستغاث ana mata fataha ne gashi ya lattabibi a nida'i nudiya wanda aka kira shi yanzu anan wa aka kira shin an kira ya latabibi lil marid an kira tabibi ne kuka marid kaga tabib aka kira to lamun lamul mustaghas ita lamun din nan sai ai mata mene sai ai mata a fatha shine ma'ana tuftahu hukuncin ta kenan nudi wanda aka kira wa kusirat lil atfi idan aka idan aka yi atafi kuma sai ai mata kasra malam tatluya matukan bata zo ga bata biya ba ku duba ya ya latabibi lil maridi kaman adafi ne aka yi an ƙara ya ya latabibi ya lil marid to idan da za a maimaita ya anan to sai a dawo da ita fataha domin wannan mustagaf ne wannan ma zai zama wani mustagaf ne mun bincin wannan ko shine wa kusirat lil atfi in aka yi atafi malam tatlu ya matukan babu ya to sai ai malamin din kasra ina nuna cewa kenan mafhumul mukhalafa inda za a maimaita ya ladabibi wa ya sai a ce lal maridi saboda an maimaita ya'un mun gane shi ko wa aka batha alifun wal tuksari والتكسري فيما من أجله استغيث مظهرة وعاقبتها ألف sannan za ka yi cewa wa aka bar ha alifin alifin zai iya zuwa a garke ya lattabi ba kun gani ya يا للطبيبا شكل يا للطبيبا شكل زود ألف وانكركي تو ذاك إيه هكشي ما za ka iya wannan usulubi ne gaskiya galibi kusan ba a cika sa su a maganganu yanzu ba a cikin larabcin yanzu kusan ana iya tibari asalib ne kadima asalib ne kadima wali ajiz zalika la yaltafitu nasu ilaiha kathiran yani ila hadhihi al-amsal wal tuksar za a yi kasara ga lamun fi mastugitha min ajilihi ga sunan da aka yi nemi masa agaji suna na biyu kun gani lamun ta farko za a mutum menene fata ko na mustagath to almustagathu lahu ko min ajilihi wannan kenan suna na biyu to lamun ɗinsa sai a mata kasara shine wa kusirat wal tuksar ay kasra fi mastugitha min ajlihi ga sunan da dalilin su ne aka nemi masa agaji al muzhar wanda aka bayyana da shi in kun lura da kyau ya tabibi nan an kawo musa gafu li ajlihi kaga ba a kawo shi ba ko amma nan ai an bayyana da shi to shikenan lamun ɗinsa sai a mata kasra ita kuma amma da za a sake kawo ya anan fa me za a yi sai ya mata fataha jamil sai ya mata fataha sannan kuma a sami ne ne ci gaba ok sai an nuduba ko kaman ya zai ya la zaidin ya lazai to za ka iya kara alifin ya lazai da kaga ka kara alifin ai to nuduba istigafa kenan inda za ka kara ha'un kuma to sai kuma kuma nuduba eh shi kuma wancan nuduba ne eh za mu zo shi insha Allah yanzu ya lalasaf ya asafa ok ya lalasaf sosai kuwa ya lalasaf shi ma usulubin a mun karanta cikin mugama aiko inda abu zaidin abu zaidin saruji ya waiwaya ga yana kalla bayan ya shigo cikin wannan dandali na wannan gari sai ga wani yana karanta littafin abu ubaida ko sai ya tambaye shi to cikin tambayar da ya masa dai har ya ce ka shin ko ka gano wani magana da ya yi wanda yake mai kayatarwa sai ya ce eh ya ko gano kuwa ya faɗa mishi to inda ya ce ya lil ƙaumi ko a ya lil ajabi ya lil ajabi to wannan ta'ajjub ne ya lil ajabi almutaajjab okay almuna munada din an ci an share shi ay ya qaumi ta'alu lil ajabi lil ajabi ya lil ansar na'am eh shi ne yake ce mana ai wal tuksar fi ma min ajlihi ustugithal ustugithal muzhari shine sai a mata kasra ya lil ma'i ya lil ajab ta'ajjub ne sai sai ai kasra ga lamun din shi amma munada din me yasa aka kawo shi anan an kawo shi ne duk da ta'ajjubi ne amma akwai akwai ala shi munada din an share shi ya kaumi an share shi to aka shi ma duk yana cikin wannan uslubi ne kamar ana kiran waɗannan mutane ne su zo su agaza su ga wani abin ban mamaki ko kuma su zo su ga wani abin ban mamaki ko makamancin wannan wata an saukar da su manzilan wanda aka nemi cetonsa to an gama da wannan ko subhanallah a zai zama ko da yake bari mi bari mi istigafa tukuna an nuduba afwan bari mi nuduba shi nuduba shi kuma nida'ul mutafajji kamar yadda mutum yana ciwo zai ce wayo kaina wayo kafana shine nuduba shi kuma wara asa wara asa insha Allah dama kamar yadda muka bayani muna kare ki wannan to za mu ɗauko nahul wadini amma na sanawi na ɗaya mu sake dandake shi har na sama in Allah yadda to shi yasa waɗansu abin nake dan takaita saboda idan mun shiga can zamu ƙara ganin zamu gansu so in ma baka fahimce su nan mutum insha Allah idan muka shiga cikin mu kuma nahul wadini na ɗaya na sanawi zaka sake fahimtan masailin da ke cikin wannan tufatul wadiya din kuma abin ban sha'awa shi akwai abin da yake kawowa mai tufa din nan wanda ibn malik ma bai kawo alfiya ba bai kawo alfiya ba da littafin tashil wa ma nadabtahu biya awwa fala malin nida aw aw alifun mukammila wa yunusu fi sifatil mawsufi yarahu wamna fi siwa ma'rufi to shi kiran da mai kira zai yi wayo kaina to shine nuduba kun gane ko a cikin larabci uslubin zaka yi ne da ya ko kuma wa ya ko kuma mene wa kun ga dai ashe dai da nuduba da istighatha duka uslubi ne karkashin nida'i karkashin nida'i to wa ma na dabtahu abinda ka kira biya da ya au wa ko kuma wa ka gani ya ra'asa da ha'u sakt wa ra'asa wannan uslubi ne na menene ne na nuduba ya abata jamil jiddan zama ka iya yin mashi kasara ya abati ya abata idan abdullahi bin amir ko to wa ma da dabtahu biya awwa dukkan sunan da ka kira shi dawa ko kuma ya fada ko malin nida yana da irin hukuncin da nida yake da shi au alifun mukmila sannan kuma yana da alifun a karki gashi wacce da ita ce akan kawo a kammala shi watan takan zo a karkensa kaga shi kenan ya lal asaf istighatha ne ya lil asaf ya asafa shine ne duba ya asafa wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wa biyaddat aynahu من الحزن فهو ك... فهو كظيم كو جزاكم الله خيرا so mun mun ga wannan ko to shin mun san munada yana da akwai mudhaf akwai shabin bil mudhaf da makamancin wannan akwai kuma ma'arifa akwai kuma mene akwai nakira to shin zai iya yiwa ka kawo uslubin nuduba da makamancin irin waɗannan da irin wannan uslubi ɗin to shine shi imamu yunus har siffa ma ya ce za a iya yi ka misali idan ka ce zaidun azzarifu to wajen imamu yunus ya halasta ka ce ya zaida ya zaid mini azzarifa wata ina ganin sifa ma za ka iya tabbatar mata wannan uslubi na nuduba sifa a ra'ayin a yunus mun fahimci wannan ko za ka iya tabbatar da uslubi na nuduba ga sifa shi ko khalil ya ce ba zai yi ba domin ya ce idan an ce ok afon wannan wa zaida wa zaida wa zaida wa zai ok afon nan ne ya kamata in kawo wa wa zaid wa zaidan dharifa ya ce shi khalil bin ahmad al-basri al-farahidi ya ce ba zai yi ba na nan ko nan ko wannan ko e wa zai da zarif sai dai bari mu bashi a matsayin misalin sifa da musul kawai ba to sai yawan misalin anan wa zai da zarifa shi imamu yunus ya ce zai iya yiwa haka shi kuma khalil ya ce ba zai yi ba so iktilafi ne wanda yake so ya samu ƙarin bayanai zai sami al-insaf fi masail khilaf al-insaf في مسائل الخلاف بين النحويين الكو الكوفيين والبصريين نائب الأنباري لابن ال wata abin da zai baka mamaki manan ga lecturori wai kai sai ka je ka wahala ka nemo littafi kai da mama dan arabiya ba ka je ka je ka nemo littafi ka zo suka gani sai su sai su ta kokari yadda za su kwace littafin si ta mamaki kuma ina ka samu littafin ni dai abin na ban mamaki wallahi ni dai abin na ban mamaki wanda yake kaga ya nuna cewa kenan lecturerin yanzu galibi ba sa bincike ba sa bincike duk abin da kake nema kowace matsala kake neman littafi a kai mafi sauki kawai kar inda larabci ne ka rubuta watannan matsalar misali kana neman littafi wanda yake magana akan ɗan tayi na ciki kawai shikenan sai ka rubuta a hakamul janin kun gane sai ka sa pdf shi ganin ka tura ma master google ka tura ma professor google shi zai tatso maka ya turo maka shi ke an wuce gurin idan kana son littafi ne malam na taɓa yin wani rubutu sakamakon biology da makaranta biology da makaranta kawai sai na kalli aya ya ayyuhan nasu in kuntum fi rabbin min ba'ath fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin har dai zuwa dai waga wani kudin fil arhami ma nasha'u ne rubutu akan ga lokacin da ubangiji ya kaddara haduwan mani namiji da mace aka jefa cikin mahaifa ta fallopian tube aka fertilizing daga nan har ubangiji ya rinka juya shi daga dogon jini tsokan nama har dai zuwa a haife shi sun sabile sarrafu ne rubutu wallahi da diagram da komai da diagram da komai to cikin ubangiji cikin ikon ubangiji Allah sun ta'ala akwai wani littafi wallahi ban san wani littafin ni kawai dan abin da Allah ya sani min ni na kanta a biology a lokacin nan ko ma a lokacin ma ni ban ma san me nake ba tunda baka bayyana ba ne ban san ma me nake ba kawai ma'ana ban da kokari a lokacin da ban da kokari biologin ma dai tunda ba turanci ana dai ana dai yi ne kawai off hand kawai da ka Allah taimake ni fa ne wannan kuma da hadisai da ayoyi to daga baya ne downloadin wani littafi kusan exactly abin da na yi wallahi ashe wani ya riga ya yi gashi na cikin intanet ba don akwai wani da na kai mishi a nan kongo ya gani shi ya ma ce a littafin wani littafin wani ne na ɗauko na kwafi kuma ni wallahi ban san wancan littafin ba to ka gani ka gani amma a ce lecturer bai bincike ha daktocinmu sai daktocinmu na najeriya ka je misira kai kallo ina irin su dr mustapha murad dr wani dr wani galibin su zaka ba ba yan arabiya bane wasu su waɗansu su ko kuma zaka waɗansu su yan arabiya ne waɗansu su ma ba ma addini su karanta ba su sun karanta boko ne ko wani abu amma da yake Allah ya sa suna da foundation ka san misira akwai wani abu kina ke ga mun literature fa ya karanta amma cikin mukarrar nasu sai ka hada ce izubi 30 literature in english sai ka da cizibi talatin sciences in za ka yi wallah sai ka haddan kur'ani to irinsu ne na malam munibin abdulhamid eh akwai littafin wannan rabiya shahin nan da aka tamam tamam tamam mata talibiyar ya yi taliki kuma hadda ziyada a garke sosai kuwa ya shek muhammadu abdulhamid ba ai shi duk littafin da zai yi ta hakiki kuma sai ya ƙari ya yi ta hakikin sharhin nasa'i na imam suyuti ya yi ta hakiki ya yi ta hakikin ta hakikin sharhin wani ne koyi sharhin alfiyin suyuti ya yi ta hakikinta kusan ji duk ta hakikin da yana tafa sai ya ƙari kuma ciki to kaga wannan na nuna mene yana nuna karfin bincike karfin ilimin mutum da kuma bincikensa ka gani to Allah ka samu dace Allah shi mana jagora so saboda haka gaskiya doktocin mu nan Najeriya gaskiya sai sun tashi sun miƙe
لعدم دعاة الطلاب هو إيه.
الذي ايضا سبب له eh haka ne sosai kuwa haka ne haka ne akwai ɗalibai suna da rauni ba don inda za a su haɗu da ɗalibai masu ƙarfi ana ko da yake kuma mana akwai ɗalibai fa masu ɗan ƙarfi ka sa abin da ke tsoro kana nan ta kana nan ta jibi shi ne babban matsala ai kana nan ta baka jibi eh sai ne maganin shi shi kenan ka gani ka ga ya nuna ba Allah kenan a cikin zuciyarsu ai karatu ne in dai har kayi shi kenan akwai mutum wata mata ta karantar da mu a nan yanzu ta karantar da mu morphology a ba morphology ba sociology a a bene ne koyi a dai english ne malam matan nan abin zai baka mamaki wai da Allah da gaske wannan ta yi ta yi digiri akan english ba duk wata tambayo- tambaya da za a yi mata ko mun sauki ko mun rashin saukin tambayar nan za fa ta je ko muku ne ku yan aji in ba aka rasa mai amsawa ko kuma aka shiru za a ce okay let us leave it until next week har yanzu kuma tana nan a department na english okay let us leave it until next, ne- next week na tabbatar waɗanda muka karatu da su suna jin wannan magana ta wallahi za su gane kowa ce ce ka gani to mu galibi matsalan akwai zakakurai ana gudu kada alala da jibi ne shine to Allah shi kyauta amma dai lecturer in dai ka san abin da kake yi ai ya kamata duk inda ɗalibanka suka ji suka suka kai ɗalibanka ma su rinka tunanin kai ne su ka gane kamar yadda yaro a gida zai tashi ya ce to ni ne malam wane ya ya tattaro sauran yaran gida haka banza ya ce ni ne malam wane to ya zama su ma lecturori ɗaliban suna cewa ni ne dokta wane جد لا بجد
faljiddu faljiddu yujabu jawba jiddin ko ba haka ba ka gani to Allah dai shi yauta Allah shi mana jagora jiya ina wani karatu da daddare tun karfe ɗaya da wani abu na tashi da yake na kwanta da wuri wani karatu ne wallahi da zamu yi a wani write up ne haka pages 20 sai da na karance shi gaba ki ɗaya to ina yi ina bincike ina yi ina bincike da vocabularies ga dictionary na kusa da sauransu wallahi na gano wani terminology wani abu karatun da na yi karatuttukan da na yi duka a shekarun nan wallahi tallah ban taba ban taba sanin wannan abu ba sai ajiyar nan haka amfanin bincike kenan haka amfanin bincike kenan ka gani na je da audio videos akan oral english ga su nan da yawa malamin wadansu lecturers suna tumbata wai ina ka samu wannan abu haba haba haba haba to ni ko Allah da shi kyauta amma tatil fatratul himam wallahi fatratul himam to baiti nawa ne gaba tarhimi ɗari da bakwai baiti nawa ne a guda nawa ne guda hudu ne guda hudu ko alakhir ma na jinkin
a tarhim shine coining of word ya aisha ya aish Hmm? Hmm. muna bari shi a hausa kun ga shi ma fa ne karkashin nida'i ne ya aish kaga ka ɗeba tawun din ko ya ja'afar ya ja'afu ya fi kis eh to kawo da misali Allah ba da lada bakwai ne da kulli co coining is c o i n i n g coining of words ibrahim sai a ce ibro ba an share wadansu harufa ba salamatu sai a ce mene sala kun gani yau eh sufiyanu sufi sufiyanu sufi yau to ka gani a zamanance amma ba amfani da amma fa amfani da shi shi a zamanance mm.
hadi eh duk suna wannan subi eh suni eh, sosai ka ji sunaye da ana sosai canza.
da ana ana ɗebe waɗansu harfa sai a share sosai ko to muna da shi a hausa akhira ma na daita duna nuduba rahimsi wal mudafi wal mushabbahi anis bil ha mutlaqan aw faqida ha alama arba'atun fasaida kai yayi fasaha anan gaskiya ya fi- ya fi gamsarwa da bayanai a cikin tarkimin shi a wannan littafi to akhir ma na daita duna nud ba rahim to ga ganan ne wannan akhir maf'ul bihi ne muqaddam rahim shine kan karatun mu rahim akhira ka share rahim bi mana ihdif ka share karken ma na daita sunan da ka kira shi duna nud ba amma banda usulubi na na duduba ba nuduba ba ya aisha malaki rabiya ko manzo sallallahu alaihi wasallam yace a ya aish malaki rabiya ya aisha ya ne- ya aish ya ne cikin haki ne lokacin da ya fita da daddare din nan ya je bagi ulgarkar ya musu addu'a ita kuma ta dauka ya ne sai ta biyo shi a baya ashe bawan Allah yana cin ina tunanin bayan Allah ne shahidai ya musu ya musu addu'a sallallahu alaihi wa alihi wasallam to Allah ka sa mu dace نعم سوى المضاف اما بند مضاف ده مضاف اليه عبد الله بذاك ايه تركيم شي wannan karka tarkimin tarkimin sa wal mushabba da al mushabbahun bil mudaf kun gani ya tali'an jabala karka ce zaka yi tarkimin wannan mun bance nan ko to tarkimi nau'i uku ne na farko hasful akhir fi gairi nida'i share harafin karki a ba- a wajen da ke ba nan nida'i ba ne da gairi mujibin saboda wani abin da ke ba wajibi ba ne watan babu wani abin da zai wajibta ha- ka share harafi sai ka share harafi amma wannan ana samun shi ne cikin waka cikin waka sai na- na biyu tarhimut tasgir ake ce mishi tarhimul tasgir na wanda za ka yi auna shi da ma'aunin fu'ail da fu'ail kun gani kamar maryam maryam shi kenan suka zo da shi da ma'aunin a, fu'ail ka suka ce rumaim rumaima rumaima nau'i ne na tar- tarhimi kamar aswad ka ce su- suwaid ka ka sha da alhamza ne ka kaman za'afaran kaman ka ce zu'aifir sai kuma nau'i na uku to shine anan zaka ɗebe harafin idan yana da ta'un sai ka ɗebe tawun ɗinka to ka yi tafkimi kenan da dai sharuɗan da za mu gani yanzu sai gaba kuma sai ya ce mana anif bilha'i to sharaɗi ne ya zanto sunan da za ka yi mishi tarhimi ya zanto suna ne wanda yake ya fi harfa guda uku kun gane kuma an kuke shi da taguje kamar aisha sai ka ce aish talhatu takuri ta wajen karatun allo Eh, ya talhatu sai ka ce ya dalhu sai ka share ita tawun din mutlakan kawai na muzakkar ne ko na mu'annas sai ka share ta ita tagujin da aka ko takuri din da aka rubuta au faqidan haka ne faqidan ha ko kuma ya zanto ba shi da ha'un a garki so sunan da ba shi da ha'un inda ya fi harfa guda uku za ka iya tafhiminsa kamar misali mansur ya mansu kun gane a afuwan au faƙidan ha nan ne ko yawa ko kuma ya zanto ba shi da ha kenan idan ba shi da ha'un wannan la yurakham la yurakham amma kuma akwai waɗanda suke suna da ta'un din ha'un din ma'ana za kuma ka- ba za ka yi tafkim ba kamar hiba hibatun ba za ka yi tafkim ba saboda ba sulasi ba ne kun gani wani muzir ala sulasi arba'a ya zanto yana da harfa guda uku alamun nam ya zanto alami ne suna alami kamar ja'afar ya ja'afu sai kai tarkiminsa ya ja'afu sai kai tar- tarkiminsa tunda alami ne ya wannan sai mai ne gaba gaba kuma alaman ya zanto suna ne alami arba'atan yana da harfa guda uku fasa'ida sai kuma a abin da ya ɗoru akan akwatin harfa hu- uku a harfa hudu ko biyar ko shida za ka iya tarkiminsa amma ya sahib ya sahib da suke cewa ya sahib in kun lura da ke wannan alami ne amma kuma ai kaga suna tarkimin su ko su ce ya ya sahi to shaz ne wannan na jin mu- mu- mulhama da muka yi ya ya kawo shi tarkimin ya sahib ya sahi da ma'anan sahib to wannan a shaz ne wannan to sai mai kuma ya ce a gaba fa'in wali fa'in wali fa'in walil khatma sukunu lini zada thala zada tala akthar min harfaini zada tala ne ko na'am fahdhibhuma wa la tughayyir mahma nudiya nudiya wa illa fahwa kasmin thamma to ya ci gaba da cewa fa in waliyal hat- khatma sukunin linin na fa in waliyal khatmu a khatma zai zama mansubi maf'ul bihi sukunin lin shine zai zama No, sukunin lin ne kamata ya zama kaman مسكين مسكين baka sha samu sukun lin ba sa lin harf lin ba to sai ka share shi nunun ɗinka ya miski ya misk ya misk kai tarkiminsa ya misk kai tarkiminsa kamar mansur ya mansur kun banci wannan ko to shine ke cewa fa in waliyal khatma sukunu lini takadirin baitin fa in waliya sukunu linin al khatma idan sukun na lin ya zo ya biyo harafin karki kama anan zada zada wanda yake ya ƙara akan harfa ya ƙara akan thulasi sunan tala aksara ok tala wanda shi sukun lin din nan ya biyo fiye da harfa uku ga su a bayan shi min harfai ne daga harfa guda biyu to fahadhifuma to sai ka share harfan guda biyun miskin sai ka ce ya misk ya ja'fu ko in kana wannan shi ba harfin lin din mansur ya mansur Na'am. Kaga da wawun da yawun da Mansur da wawun da ra'un din da mun share. Na'am kace. Hmm? Wato mu gane ita fa ya'un ba kawai ya'un din da aka samu hutuma kabla ita ce harbulin ba. Huruful muddima guda uku nan su ma suna susun bata dalili. Kun gane? Su ma su- hatta alifin shi ma na da sifar lin.
ba su ne a rufin jau ba eh su ma sun subutu da lin sun subutu da lin su ma rashid eh yawon din nan ba madiya ce kuma lin sosai ai rashi ya ce a tsaranin harfi eh zai sai ka ci sai eh ya ce a- ya rashi ya rashi ya rashi ai ya ce a tsaranin harfi can da ya ara shi okay harfa bi ne nan ko ce a tsaranin harfi eh na'am na'am na'am na'am na'am eh gaskiya ne sosai kuwa wala tugayyir mahmanu mahmanuwi to duk yadda ka ninyaci tarhimi ga irin wannan suna kakka canja suna kakka canja abin da ya rage ya miskin ya misku karka ce zaka canja jerin gwanan abin da ya rage na harfan sinun mimun sinun kafin a ka bar su kakka share fa huwa kasmin eh wa illa in ba haka ba ma fa huwa kasmin to shi yadda ka kawo ya musk din nan kamar suna ne shi ma yi samma ne ko tamma tamma ko wanda yake aka cika aka aka cika shi karfan a karkensa to so akwai dai sauran dai matsalolin dai da dama a takaici ga baiti nan guda biyu ko at-tahzir wal igra at-tahzir wal igra al-igra shine kwadaitarwa ka kira wani ka kwadaitar da shi zuwa ga wani abu ka misali as-sidika as-sidika kun gani asidika din nan nan ana kwadaitar da kai ne ana zabarar da kai zuwa ga yin gaskiya to shine tahzir kaman Allah Allah fi ashabi Allah Allah fi ashabi kaman yadda mai mai kutuba yake cewa Allah wa rasula Allah wa rasula to shi maf'ul bihi a cikin uslubi na igra'i za a zo fa'a gare na bainahum al-adawata za karmanci a cikin suratul ma'ida ne ko yawwa to shi maf'ul bihi a cikin uslubi na igra'i akan zo da shi ne da nasba me mishi nasba to akan kaddara akwai wani fi'ili mahzuf wanda shi ne mishi nasba din kaga idan ka ce Allah Allah wato mene me ma'anar shi ina jin mun taba yi a nan fa me me ma'anar Allah Allah ittaqullah ittaqullah
daga tunda wani wani allah allah fi asali allah allah fi ansari
ga kuma wannan asidika asidika sidika bi ma'ana ilzamu asidika kaga sai ya zama kenan maf'ul bihi mansubun bi fi'lin mahdhub taqdiruhu sai ka dubi menene ya inganta sai ka kaddara kai a gurin mun kwanci nan as-silaha as-silaha to wannan tahzir kenan koko koko igra'i ne shi ma zai yi wa wani asila su irin in yan irin kamar makiya suka fado Eh.
asilaha asilaha
na'am Mm. yawwa kaga kaga zai zama eh kaga zai zama igra'i kenan igra'i kenan amma in ka ka an kawo wani abu wanda ba abin so bane ba abin kauna bane to sai ya zama tahzir kamar alkaziba amma mu sani inda inda aka maimaita suna iri daya aka maimaita shi to na farko shine igra'in ko kuma ko kuma tahzir din na biyu kuma taukidi ne na biyu taukidi ne mun gane shi ko kama as-sabata sabata eh igra'i ne wannan to na farko shine mansubin alal igra na biyu kuma taukidi ne to wani iri ma'anawi ko lafzi lafzi kenan jamil
wanda ya sayi na umar ya aika ya aika ya sari ya ce jabala jabala aljabala aljabala sosai kuwa shi ma haka me zai zama maf'ul bihi ne mansubun
shi ta zai tazir ne
jabala jabala yana nan ko ko kuma igrayi ne ai yana cewa can za ka yi dutsen za madalla igra'i ne zai zama igra'i ne sosai kuwa watan inda al'amarin sunan da aka kawo abin ƙi ne ba a san shi in totality to shine kawai sai ka hukunci da shi a matsayin abin nan ne
amma duk da ni ma na ko sai ce an yi kiri ba ai ce kuma mai dutsa aka yi daga sama ba wai jabala wani abu ba a to haka ne haka ne tahziri ne ba igra'i ba tahziri ne tahziri ne lalle lalle kuwa da aka je gurin sa da na ce jabala jabala eh tahziri ne lalle kuwa sosai haka yake to bari mu sauri mu dauki bait- baitin nan guda biyu ko at-tahziru al-igra iyyakum al-i'ya'a aw aw al-awwal iyyakum al-i'ya'a aw al-i'ya nasbun kadha al-igra wa duna iyya insib bi fi'lin ja'iz al-izhari illa ma al-atfi aw at-takrari to di inda kaji an ce iyaka ko kuma alaika di inda kaji an ce alaika to wannan ana kiranka ne ka lazimta abin kaga zai zama mai wannan kenan igra'i ne uslub ne na igra alaika ku kiyaye da lafazin alaikum bi sunnati menene su shaɗu yake cewa alaika biha ma ishtafi ha munafisa to kaga wannan shi ma akwai mene akwai igra'i a wannan guri din duk inda kuma kaji an ce i- alai- ah, iyaka iyaka an kaza ko kuma iyaka wal kaza kamar iyaka wal kaziba ina jan kunninka ka nisan ci karya kaga wanda zai zama mene tahziri ne wannan na iyakum wa zanna kai jamil jiddan eh a dunaka ba shi cikin uslubin wannan dunaka isun fil amr ne mana yawwa insha Allah to iyakumu idan ka ji an kawo iyaka ko iyaka iyaki iyakuma kama ce iyaka wa sharra ta wannan uslubi ne na tahziri iyaka wal kadhiba uslubi ne na tahziri al iya awil al iya aw al ah, hmm? al iya ko a ce maka iya iyakumu iyakumul iyaa ku nisanci mene ku kuni sun ci gajiyarwa to usulubi ne na menene wannan watan kuni sun ci duk abin da zai gaji da ku taziri ne wannan au'i awul iya ko kuma iya a zakadar shi mansubi ne duk da yake an kuke shi da alifan to sai ya zama maf'ul bihi ne mansubun bi fi'lin mahdhuf taqdiruhu ijtanibu ko kuma ihzaru duk dai abin da dai ya munasabi yake da munasaba gurin na fili shine zaka dara shi ku gane ko to sunan da ka zo da shi iyyakum iyyakum al-iyya ko al-iyya nasbin yana da hukuncin nasba ne kenan zamu iya gane shi suna almugura bihi ko almuhazzar minhu idan an kawo shi yake yana fi muhallin nasibi yake a nan gurin kazal igra haka nan ma wajen igra wa duna iya amma banda iya na lamiri kun gane ko ai akwai iyaka na abudu iyaka na stain to banda wannan banda wannan shi ba ba uslubi ne na wannan ba wa iyaya farhabun wa iyaya fattakun ba uslubi ne na na tahziri ba to insib bi fi'lin ja'izil izhari insib kai nasaba bi fi'lin ga shi shi kai nasaba ga shi mugura da muhazzar minhu bi fi'lin da wani fi'ili ja'izil izhari wanda yake ya hada sama bayyana da shi idan ka ce alkazibal kaziba bi ma'ana ijtanibil kaziba ai kaga ya halasta in ce ijtanibil kaziba ijtanibil kaziba ya halasta kuma in ce alkazibil kaziba ashe shi wannan fi'ilin zamu iya fahimta anan cewa ba wajibul izmar bane jaizul izhar ne in kaga dama ka bayyana da shi in kaga dama ka boye shi kun bin nan ko illa ma al atfi sai inda kai atafi sai dai inda kai atafi in ka ce al الكذب عفوا kaman ka ce alkitabata wasidika to nan fi'ilin ba za ka bayyana da shi ba domin ai al-sidika wal kitabata kun gane shin zai iya yiwa ka kaddara musu fili da ba zai yi ba asidika ai ilzamin sidika na asidika wal kitabata eh zai yi ka kaddara musu fili da kun gani ko kuma yin aka ce allaha wa rasula ba zai yi ka abin nan ba ittaqullaha wattabi ar-rasula kaga ba zai yi ka kaddar fi'ili iri ɗaya ba ko to shine idan aka yi atafi to shi wannan fi'ilin hukuncin sa wajibul idman ne wajibul idman ne aw takrar ko kuma aka maimaita in aka maimaita kalmomin guda biyu ba tare da atafi ba to an aka maimaita kalmomin guda biyu shi ma wannan ba a bayyana da fi'ilin alkaziba alkaziba asidika sidika shi ma ba bayyane da fi'ilin mun banci wannan ko Allah ka samu dace mm madalla zai iya dauka ka gane zai iya dauka to amma za a iya samun ai sabanin niyya yawwa za a iya samun sabanin ya shi kuma abin da ci a yana nufin a menene asidika wal kitaba ko ilzamin ko kuma a ilzamin sidika walzamin kitabata ka ganin in an yi itifaki an sami itifaki kenan lazimta ne ko kuma dai zai iya sabawa ya dai danganta da meye ninya mai ninya Allah ka samu dace idan kuma asirika wal kadhiba asirika wal kadhiba kaga ilzami sirika wajtanibil kadhiba ka gani so in an yi atafi shi fi'ilin wajibul idmad ne wajibul hasfi wajibi ne a share shi so kun ga wannan sami darasi da zamu shiga na sarfu to yana da kyau mutum ya kiyaye shi muna da yana da kyau ayi ayi darasin kare kare zama baka da hurufu ziyada can hurufu da kare nan zuwa dai karken darasi in an yi wasu darasa baka to karka da waɗannan a- ya zanto a ce baka a gurin Allah ka samu dace abinda Allah ya bamu iko muka yi daidai Allah shi bamu lada wanda ne kuskure Allah ya fahimtar da mu kuskure ne kuma ya bamu ikon gyarawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah ka samu